أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ثلاثة الشرين للشدة قوة رمضان هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقمتك زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf a jiya mun tsaya akan aya ta hamsin da bakwai zuwa aya ta hamsin da takwas a yau za mu tashi akan wannan ayar da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. alaramma Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله يتي والبلد الطيب غريكو قسا هنغانيكو ko turba ko bagire wanda yake at-tayyib mai kyau lafiyayye ko an fahimta yakhruju nabatuhu bi idni rabbi tsironsa yana fita ne da izinin ubangiji wallazi khabusa wanda yake mummuna la yakhruju illa nakida baya fita illa nakidan sai asiran shine waɗansu malamai suka fassara shi imam abu ja'far ya karanta la yakhruju illa nakada waɗannan qira'o'i ne mutawatirai qira'a da ta karanta illa nakdan shadda ce duk da yake a wajen lugha an yi taujihin ta amma ba ta zamanto qira'a wadda za a karanta da ita ba mun ka ce akwai sabani ya gabata ba sai mun sake maimaita shi ba shi ma allazi khabusa da anka ce bi izni rabbihi da izinin ubangijin shi an gane ko ba ana nufin cewa ba allazi khabusa la yakhruju bi izni rabbihi ba shi wannan saboda mai kyau ne sai aka nuna maka yana fita abin ban shawa da izinin ubangiji amma da ke can mummuna ne sai ba a ce ma da izinin ubangiji ba alhali ko hatta da wancan mummunan baya fita sai da izinin wa sai da izinin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala dan kaka fahimci bi izni rabbihi wurin da bai da kyau abin da yake fitowa ba da izinin Allah bane wannan la mafhuma lahu sai an yi hattara jiya da muka dauko bayanai sai muka ce to malamai sun yi magana biyu akan wannan aya wato wasu sun fassara albaladu tayyib da haƙiƙanin abin wato kamar ƙasa ce lafiyayya wato wannan zai karantar da kai cewa idan ka tashi neman wurin da za ka yi noma ka nemi wuri na gari kada ka biɗi matattar ƙasa an ga ko matacciyar ƙasa wadda ba ta abin nan ba ta fitar da tsaro ka ce kai noma kaga hasara za ka yi to abin nan malaman tafsiri ibnu jarir tabari da kuma imam al-qurtubi sai suka fara da wannan fassara ta hakika sai kuma suka kawo asa daga salaf da suke nuna cewa wannan tamsili ne aka yi mi ake nufi da tamsili dan yace kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun kaga sai ya nuna cewa tashbihi ne aka yi kina an shabbaha wannan garin da mi da ayoyin alkur'ani sai zaman to hakika tana nan matsayinta kenan malaman da za su je su yi bincike da ake noma kasar da ta dace alkur'ani yayi bayani irin kasar da ya kamata a yi noma in kana karatun agriculture a cikin wato ilimin noma sannan kuma tashbihin bai hana ayi tashbihi kenan bai hana a kamanta gari ko kuma ruwan da ake zance su zamanto ayoyin alkur'ani ne ake nufi da su to shi kuma tashbihi ko misali misallai da dama za su iya shiga shi yasa muka kawo misallai waɗansu daga cikin salaf suka ce abinda ake nufi albaladu tayyib shine sari'ul faham mutum mai gaugawa fahimta kenan albaladul khabith shine wanda bai gaugawa fahimta to in mun dauki wannan fassara kaga ko a tsarin karatu zaka iske waɗanda suke da saurin haddacewa da fahimta sai a musu nasu aji waɗanda ba sa saurin fahimta sai a maida su nasu aji to amma in ka duba yanzu ne ake dan fahimta irin wannan can da kawai karatu sai a tara mutum 500 a cikin a cikin rumfa guda rumfa daya suna karatu mutum guda ke kula da su wannan yana sa yana daga cikin abin da yasa karatu ya kici gaba amma yanzu in an ware waɗannan aka ware waɗannan mura'atul furuq al fardiyya da ake kira cikin ilmu at tadris turqut tadris zai taimaka to almuhimmu dai shi ya fassara shi da saurin fahimta shine at-tayyib rashin fahimta shine al-baladul khabith kenan ya shabbaha shi waɗansu suka ce misali misali ne na mumini da kafiri shi mumini shine at-tayyib shi kuma munafiki shine al-khabith kuma wasu kace misalin mumini ne wato aka buga kenan mumini kishiyarsa kafirai da munafikai da masu shirka an gane ko ko kuma mumini nagari da musulmi wanda yake musulmi ba nagari ba amma an kawo wata kuma riwaya ibnu jarir at-tabari ya kawo ta daga mujahid cewa misalin adam ne da zurriyarsa shi adam yana baladu tayyib ne amma kuma saura daga cikin ƴaƴan annabi adam ba mutane ne na gari ba an gane ko wanda kuma ba adam din dai aka sifanta ba da ibrahim da nuh duk Allah ya faɗi wannan wa abin nan waje Allah fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab wato fa minhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب sannan kuma an kawo misalin waɗansu suka ce abin da ake nufi da shi zukata kenan in an ce zukata ake nufi ayoyin alkur'ani suna sabka akan zukata zuciya mai kyau za ta karɓi wa'azi sai shi tasiri zuwa ga sauran gabba sai kaga mutum ya zamta ya kasance bai da wani aiki illa bauta ma Allah subhanahu wataala kaga zuciyarsa ta karbi wannan wanda kuma bai karba ba sai ta dakushe kamar da yace yambu an zalik za ta dakushe ba za su karba ba sai zaman to ya abin nan ajiya mun kawo hadisi na Abu Musa al-Ash'ari wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamanta wato abinda Allah ya turo shi masalu ma ba asalillahu bihi min alhuda abinda Allah ya turo ni shi na al'ummar shari'a kamar dai ruwa ne da suka sabka daga sama kidan kaga alqur'ani da hadisai sun koma kamar ruwan sama wato idan suka zo suka samu ƙasa wadda take mai kyau na ƙiyya an gane ko to za ka iska za ta fitar zuciya mai kyau za ta karɓi ayoyin Allah za ta yi aiki da su ba za ta ga cewa bin alƙur'ani kaskanci bane ba za ta ga bin cewa alƙur'ani ƙauyanci bane ba za ta ganin cewa ba ita ta fi ƙarfin ta bi alƙur'ani wannan ba zuciya ce mai kyau ba to mai kyau za ta karɓa ta yi amfani da shi sannan kuma akwai wata ƙasar ita ke ƙasassa ce ta bushe amma kuma za ta riƙe ruwan za ta amfani mutane an gane ko wato shikenan wannan kuma ta uku kuma qi'anun qisassa ce to sai malamai suka ce me ake nufi da wannan ruwan sama sune alqur'ani albalad muka ce zuciya ko dan adam dan an ce zuciyar dan adam da dan adam dan ai duka dai tasirin zuciya ita ce take tasiri zuwa ga sauran gabbai ta farko ƙasa na ƙiyya ta tatta shine malamai suka ce su ne malamai daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka fahimci nassoshi na shari'a kuma suke wato abin nan abin nan amfani da su ta hanyar shiryar da al'umma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin Uthman radiyallahu anhu wanda yana cikin sahih al-bukhari yace khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mafifici daga cikin ku al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tafi kowace al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to kuma fiyayye daga cikin ta man ta'allama al-qur'ana wa 'allama wanda ya nemi sanin alqur'ani kuma ya sanar da shi sanin alqur'ani ba wai ana nufin kawai kaje ka za ala rabba ba kawai ka rinka karantar da tajwidi shikenan a abinda ake nufi ilmun mukkan musulunci gaba ɗaya suna da alaka da alqur'ani ka zage damtse ka gane yadda wato alqur'ani yake ka zage damtse ka tabbatar da baka fassara littafin Allah da hadisi wanda bai inganta ba ka zage damtse ka nemi ilimin fiqhu yadda za a fahimta shari'a da kyau ka zage damtse ka nemi ilimin lugha wanda zai taimaka ma ka gane shari'a ka gane hadisin ka gane fiqhu kenan an ce ilimin qur'ani ya shafi dukkan ilmubukan musulunci gaba daya to shi yasa dan kada ka sa tsammanin man ta'allama alqur'ani kawai ka je kai karatun har da ka ce shikenan kai ne man ta'allama alqur'ani a wannan juz'an min alqur'ani ne ka karanta to kenan wannan wa'allamahu ya sanar ya fahimci yadda ilmukan suke ya gane yadda ake fitar da hukunci ya karantar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda an ka ce kuma ƙasa ce wadda take ajadib busasshiya ko kuma fako shine ake kira soft soft an gane ko to shi ko malamai suka ce waɗannan su ne waɗanda suka haddace alqur'ani cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda suka haddace hadisai da sanadin su cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba su da sani na fiqhu da yadda ake fitar da hukumce hukumce zaka iso na alaran bane amma ko fasara alhamdu bai iya ba bai sani ba yana nan dai alaramma zalla zunzurutu wani zaka iske daga cikin malaman hadisi na da zaka iske hada hadisi dubu talatin dubu arba'in kadiba cikin littafin talbisu iblis na ibnul jauzi yake cewa shaidan da ya yaudaro su mutane gashi sun harda hadisai da dama amma ba za su iya fitar da hukunci guda ba daga iske shaidan ya samu ya yi ilmul qira'at duk ya san qira'o'i gaba dai amma bai san kabli da bani ba to ina an kaji ko ko ka iya irabi an baka doktora da profesora cikin abin larabci to kuma ina zancen da'awa tunda mutane ba irabi suke bukata ba a nan kasashen mu suna bukatar da'awa almuhimmu dai malamai suka ce to wannan yana nuna cewa mutumin da ya haddace hadisai da sanadin su ko ya haddace hadisai ko ya haddace ingantattu ko ya haddace alqur'ani amma bai san ma'ana ba to su ne ajajib sun rike ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilimi amma su musu amfana da shi sosai ba irin yadda ya kamata su amfana da shi shi yasa ba duk muhaddis bane yake faqih sannan kuma ba duk faqihi ba yake muhaddis mutum na iya zamantowa faqihi amma ba muhaddis bane hadisin da duk zai fitar da wani hukunci akan sa ya tabbatar da ya inganta shikenan amma muhaddis wanda zai iya shiga ce wannan da'ifi ne ko sahihi ne ya kawo dalilansa ba kowa kuma ke yin wannan ba kenan laisa kullu faqihin muhaddis wa laisa kullu muhaddis faqih ba duk muhaddisi bai ke faqihi sannan kuma ba duk faqihi bai ke muhaddis sannan kuma yana yiwuwa Allah ya haɗa ma mutum duka waɗannan mutum ya to muhaddis ne kuma faqih wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah yana ba wanda yaso sai Allah ya haɗa ma bayinsa to dan haka akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wato hadisi na Zaid bin Sabit yace naddara Allahu ra'an sami'a minna hadisan naddara Allah wato ya kyautata fuska an gane ko naddara bi ma'ana jammala wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira nazira suna cike da kyalkyalniya masu kyau an gane ko suna da ban sha'awa to nazzara Allahu ra'an Allah ya kyautata fuskar ko wato abin nan ko wani mutum sami abin da hadisan wanda ya ji wani hadisi daga gare mu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko fahafizahu sai ya haddace hatta yuballighahu har ya isar da shi ina masu cewa hadisi ai bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an rubuta shi ashe shi manzon ya san akwai wadanda su haddace hadisan su isar da su kuma akwai wadanda sun rubuta tun lokacin da yake da rai yace ka rubuta duk abin da zai fito daga wannan baki hakikatan abu ne na gaskiya amma tana ga ya hada mawadin su saboda kuskuren su saboda kuma ba a yadda da su ba ko kai ba kowa kai yadda da shi ba amma dan qur'ani ne ya yarda ka je ce duk wanda ya haddace fa hafizahu hatta yuballighahu har ya isar da shi manzo ya masa addu'a farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu yana yiwa a samu wani mutum yana ɗauka fiqhu ya kai zuwa ga wanda ya fi shi sani ma'ana wani zai ji hadisi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fahimci wani abu daga ciki amma wanda zai kai ma hadisin sai Allah ya sa ya fi shi fahimtar fahimtar abin da hadisin ya kumsa wannan falala ce ta Allah an gane ko to sannan kuma an gane ko ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqh laysa bi faqih tana ya mutum ya dauki da fiqh amma kuma faqihi bane ala ran bai haddace alqur'ani amma bai fassara ba dubban ala ran suna nan duk inda ake so a yi yawo da su wajen wa'azi za a iya yawo da su wa'azin ƙasa amma in kace su musara ma aya ɗaya ba za su iya ba wani ma ya haddace alqur'ani zai iya rubuta shi ya rubuta maka alqur'anin gaba ɗaya ba tare da kuskure ba babu wani ƙari babu ragi amma in kace mai fassara kaza ce maka wallahi ban sani ba wani kuma zaka iske iya fassara amma kuma bai iya bai haddace ko izin ɗaya ba haɗawa ya kamata a yi alarmomi ku daina bata maka ku lokaci hadda alqur'ani ta fi ɗaukar lokaci mai yawa an gane ko fiye da neman fassara alqur'ani dan in zaka ɗauki neman fassara alqur'ani cikin shekara ɗaya biyu sai ka nemi fassara alqur'ani da fuzzan shi kafin ka je wajen neman ilimin muka amma hadda shekara nawa ake yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutumin da hamil fiqh ya dauko fiqh mahaddacin alqur'ani ko mahaddacin hadisai amma kuma bai da ilimin fiqh laysa bi faqihin ba faqihi bane to wannan yana nuna mana cewa zamu iya fahimtar cewa mutum na iya zamantowa yana dauke da fiqh amma kuma bai da fahimtar fiqhun an gane ko wannan hadisi na Zaid bin Sabit Imam Tirmidhi ya fitar da shi riwaya ta Zaid bin Sabit sannan Imam Ibn Majah ya fitar da shi Imam Abu Dawuda ya fitar da shi Imam Nasa'i ya fitar da shi Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman ya fitar da shi sannan kuma akwai riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud tana cikin Sunan Tirmidhi sannan kuma akwai riwaya ta Jubair ibn Mut'im tana cikin Sunan Ibn Majah akwai riwaya ta Anas bin Malik tana cikin Sunan Ibn Majah sannan Imam al-Hakim ya kawo shi a riwaya ta Jubair ibn Mut'im sannan kuma Imam al-Hakim ya kawo shi a riwaya ta An-Nu'man bin Bashir dan ka san hadisin ya zo ta fuskoki daban-daban ta'ifa ta uku da an kai zancen alwallazi khabusa su ne kafirai ba su tsaya ba daga cikin su saura suka saurari alqur'ani ko zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko zamanin malamai wadanda suka gadi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bari ba su ba tsaya suka saurara ba Allah ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun kar ku saurari ma alqur'ani akwai wadanda ba su saurara ba balle ma su dauka to ba za su ba doka ba waɗansu kuma daga cikin kafiran sun tsaya sun saurara da munafikan amma kuma ba su fahimta ba kaga ba su riƙa ba ma balle su amfanar da al'umma ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya faɗa sashen kafirai da munafikai za su zo su saurari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa minhum man yastami'u ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu yaqulu allazina kafaru in hada illa asatirul awwalin kaga suna ji amma ina ba za su amfana ba wannan suratul an'am aya take makkiya kenan nan kafiran makka ake rufe mushrikai su ma munafikan haka ne za su zo su saurara amma ba za su fahimta ba ni Allah subhanahu wataala ce akan munafikai wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ga su munafikai ana darasi tare da su amma sai sun fita su ce kai ne ba annabi yace ba za su fahimta ba saboda babu imanin babu gaskiya Allah subhanahu wataala ya gadar da mu dan haka dai sai su zamanto kasabiha ko asibah sabiha kasa mai kamisa mai gishiri inji malaman zauri yace ake cewa asibah ba za su karɓi ruwan ba kuma ruwan za su za ta ɓata waɗannan ruwa wannan ɗaya ne daga cikin abin da malamai suka yi bayanin cewa abin da ake nufi zuciya waɗansu daga cikin malamai suka ce albaladu tayyibu misali ne yana iya gaskatuwa akan almar'atu salihah البلد الطيب متتجري يخرج نباته بإذن ربه أي يخرج نباته صالحا أن ذات حيفا ذات زمنتو نجري بإذن ربه وتل إذن أبنجي والذي خبث متى ودبات الإيمان كافرا كو مشركا ko musulma amma wanda take fasika mai munanan ɗabi'u to la ya khruju illa laki dan dan ƴaƴan da za ta haihuwa wannan ba za su mutu ƴaƴa na gari ba ina fata an fahimce ni haka waɗansu malamai suka fassara sai malamai suka ce akwai wani hadisi ana yawan maimaita shi ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce iyyakum wa khadra ad-diman kai wato na yi muku kashedi kashedin ku da khadra ad-diman wato kamar ciyawa mai kyau a cikin birbizu tunda ya ce cikin birbizu wani lokaci sai ka iske ciyawa ta zo ta lulluka kashi da ka taka sai ka taka kasamta ko kashi sai suka ce wa ma khadra ad-diman sabai sun ka tambaye manzo sai ce almar'atul hasna fil mambatisu mace mai kyau amma ta tashi a gida wanda ba da addini ba ko babu tarbiyya to wannan hadisin bai inganta ba ba hadisi bane ingantacce ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisi al-mu'asirin albani yace da'ifun jiddan wannan hadisi da'ifi ne ba ma da'ifi ɗaya ba jiddan kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske amma abinda muke son mutane su fahimta tasirin family ga ɗan adam abu ne wanda ba za a iya inkarin shi ba an gane ko sannan kuma ko mu ce fami tasirin uwa game da ɗa abu ne wanda ba za a iya musun shi ba don wannan an ce wannan hadisi bai inganta ba shi ke nuna ma'anan maganar ba ba ta da tasiri tasirin al'ummar da mutum yake rayuwa cikin ta da yanayin da mutum ya tashi da irin yadda an karene shi an gane ko yana da tasiri a rayuwar ɗan adam wannan abu ne wanda ba za a iya inkarin shi ba zai taɓa yiwa ba galiban ma idan uwa tana son addini ‘ya'yanta su addini, galiban ma idan uwa ba ta son addini ‘ya'yanta ba za su zo addini ba, sai malamai suka ce amma wannan ba ka'ida bace mutarida. Malamai suke cewa ɗan annabi Nuhu bai bi annabi Nuhu ba ya kafirta, mafi yawanci malamai suka ce daga cikin dalilai shine cewa mahaifiyarsa ba ta bi annabi Nuhu ba. domin Allah ce daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma ta munafinci annabi nuhu ta nuna tana da shi ba tare da shi take ba dan sa kaga sai mahaifiya sai mai tasiri dole na idan uwa ta kasance ta yi baka tawaye to ya akwai wahala ƴaƴanta ba su yi tawaye ba sai in Allah ya sa ta samu ƴaƴa masu hankali amma za ta samu maka ƴaƴa rebel waɗanda za su yaƙi da kai a cikin gida Allah ya mu tsari sannan kuma wannan ba hujja bace ƴaƴan annabi Lut sun bi annabi Lut amma alhali ko annabi Lut ma ta saba ta bi shi ba domin Allah ya ce ka daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga ita ma ta kafirta amma Allah subhanahu wa ta'ala ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin ƴaƴan annabi Lut Allah ya ce mu samu ta gida guda haula ibadati hunna athhar lakum kaga ƴaƴansa su sun bi shi wannan yake nuna cewa ai ba dole bane dan uwa ba ta gari bace ƴaƴa za su lalace amma dai galiban ai hatta in dai aka ce ka bar gidanka ga mutanen da ba ruwan su da addini to akwai waya kai ko ka samu zuri'a irin wanda ta dace Allah subhanahu wataala ya mai kyau akwai wani babban masanin lugha da ake kira Abul Aswad Du'ali an gane ko Abul Aswad Du'ali babban malamin lugha ne yake cewa yayi ma ƴaƴansa ihsani fa awwalu ihsani ilaikum ya kira ƴaƴansa yace na kyautata muku lokaci kaza na kyautata muku lokaci kaza kai yace na kyautata muku hallu tun kafin ku zo duniya sai suka yi mamaki ya za a ce an kyautata mana kafin mu zo duniya khairu ma'qul hankali bai karɓar wannan sai abul aswad ali yace ma ƴaƴansa fa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidati al-a'raq badin afafuha fa awwalu ihsani ilaikum kyautatawa ta farko da ni zuwa gare ku takhayyuri sai ni tsaya ni zaba ni tace an gane ko ni zaba ni tankade ni rairaye limajidati al-a'raq wanda take tana da asali mai kyau an gane ko ba mun ce sai an kuma ana kiran dan babban gida ko dan kaza a'a ana nufin iyayensu mutane ne masu nagari masu addini badin afafuha yace afafuha kamewarta kunyarta rashin fasikancin ta badin ya bayyana ga kowa an san da ba fasika bace wata fasikancin ta ya bayyana ga kowa wata kuma wato abin nan kame kanta ya bayyana daga kowa wata kuma bayyana zalika gashi nan dai to dan haka dai kaji abin da Abu Asud da Ali ya faɗa to dan wannan misali ne Allah ya basuwa kuma bai hana a cire hakika a cikin sa al amsal misali ne kazalika nusarrifu al ayat su ko wadannan misalin Allah subhanahu wataala ya ce wa tilka amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun ana buga muku misalai ne dan saboda ku yi tunani ku gane Allah subhanahu wataala shine ya cancanta wato abauta masa amma kuma Allah ce ba kowa mai fahimtar misalin Allah ba sai al'alimu na masana nan masana masu aiki da ilimin su da wanda ya bi masana ko da jahili ne ya ji sauraron alqur'ani yayi imani wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wama ya'qiluha illa al'alimun ba kowa ke fahimta ba sai sai masu hankali masu ilimi domin misallan da Allah subhanahu wataala bayar a wannan suri sai ka ji kafirai sun ce ma za arada Allah bi hada masala shi yasa wadanda suka ce a cikin suratul ankabut sai an ce abin nan masalul ladina takhadhu min dunillahi ka masalil ankabut ittakhadhat baita sai Allah ya fara bayar misali da ankabut tana da girma daga baya sai bada misali da azzubab daga baya sai bada misali da ma ba'udatan fa ma fawqaha sai malamai suka ce wannan tartibin na cewa daga wannan sai wannan ko da ma muqaddara surorin misali waccan ta riga waccan sabka an gabuta ta riga su sabka sannan abin nan suratul hajji sannan suratul baqara yadda suke ko da mun kaddarta akan haka wannan sura ta riga ba shi ke nuna ayoyin wannan sun riga wannan ba domin tana yiwa sura wannan targe sabka bata cika ba ayoyin waɗancan su sabka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dauki waɗancan ayoyi ku sa kenan wannan tartibin da aka kawo ba gaskiya bane duk da yake ayoyin gaskiya ne in kuma sanadin ya inganta malamai sun ta'afa kana iya ka kawo ka ce ga sanadi wanda ya inganta sai mu ce ahlan wa sahlan sai mu karba an gane ko dan haka dai Allah ya buga misali da gizo-gizo ba wai dan saboda gizo-gizo bai cancanci a buga misali ba da Allah ya ce wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo sai malamai suka ce wato alwaham yana da almaddi yana da alhissi alma'anawi gidan gizo gizo in ka kalle shi lalle ka san bai da karfi tun da dan adam ya biyo ko yaro biyu zai wuce shi abu na biyu kuma gidan mata ita ke kashe miji gidan ma'ana gida ne wanda mace ta ke jagoranci kenan yana da wahan almaddi yana da kuma wato alhissi alma'anawi sannan ba'uda sauro da Allah ya buga misali yanzu gashi nan cikin jami'o'i na duniya ana bincike kan sauro ka dubi binciken da aka yi a jami'a wato abin da rabitatul alamul islami na jami'o'i ijazcom kaga irin sirrin halittar da ke cikin sa sannan shi ma kuda an yi bincike kansa ka diba binciken da rabitatul alamul islami ta yi don ka fahimci dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya buga misalai da waɗannan ababen Allah ya muna mai kyau kazalika nusarrifu al-ayat Allah ce kamar haka ne nusarrifu muke juyar da ayoyi ayoyin Allah akwai ash-shar'iyya Allah ya jujjuyar da ayoyi uslubi daban-daban wani lokaci ayi muku gatse saboda a baku tsoro a ce eh maluma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ko ba haka ba wani lokaci a zo da uslubi na kwadaitar da ku ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim wani lokaci a zo da misali alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kull hin bi idni rabbiha wa yadribu Allah al amsala lin nasi la'allahum yatadhakkarun wani lokaci a zo da magana mai tada hankali a ce alhaqqa malhaƙa nusarriful ayat ana juyar da su kan uslubi daban-daban at-targhibu wat-tarhibu at-tahlilu wat-tahrimu ga sunan dai at-tashwiq uslubi daban-daban al-ayatu shar'iyya kadhalika nusarrifu al-ayati haka muke juyar da ayoyi kuma nan al-ayat yana iya dauka al-ayatul kauniyya domin Allah yana juyar da ayoyi al-kauniyya Allah subhanahu wataala iska yana daga cikin al-ayatul kauniyya Allah ce wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun sanan da ya zancen ruwa yace wato wato abin nan linuhiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru nan sarrafnahu da yawa daga cikin malamai sun ce shi na kuma ne zuwa ga alma ruwan nan an jujju yadda shi a yi shi wani lokaci mai yawa a yi shi wani lokaci dan kadan a yi shi lokacin da ba ku bukata a yi shi lokacin da kuke da bukata a yi shi a ba ku tsoro a yi shi ya za azaba gare ku nusarriful ayat Allah yana tattanza ayoyi na kauniya yanzu ana ruwa a koma ba wani yanayi dan saboda ku gane akwai ubangiji wanda yake tafiyar da wannan al'amari don me Allah yake yin wannan Allah ya ce la'allakum tashkurun dan saboda ku gode ma Allah subhanahu wata'ala wato ashkuru yana nufin gode ma Allah subhanahu wata'ala asalin sa az-zuhur shine abu ya bayyana shi yasa idan aka katse dabino sai wani abin nan reshe ko reshe ya fito ana kiransa shakir idan kuma taguwa ta yi mai ta yi kitse sai a ce mata wato abin nan naqatun shakur wato wanda yake kindanta ya bayyana an gane ko sannan godiyan nan akwai daga wajen Allah Allah yana gode ma bawansa an gane ko wani na yace to kai kaji an ce Allah yana godiya a Allah yana godiya ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سنكم سنك إن ربنا لغفور شكور واتو أدو أدم من نسه أسكن سورة فاطر كاقا الله ينا غودي وهو أن واتو أن يثيب الثواب الجزيل يباد لا دام يوى على عمله القليل game da aiki dan kadan kai ma Allah aiki dan kadan ya baka lada mai yawa wannan sai Allah ya baka ninkin ba ninkin man zallabi yuqridu Allah qardan hasana fayudaifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un ad'afan Allah ya ninka maka ninkin balinkin masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lillinkawa amma ga wanda ya so shine wannan godiya ta Allah subhanahu wataala amma shukrul abdu li rabbih bawa yana gode ma ubangijinsa huwa an yasta'mila ni'amahu fi mardatihi ya sanya ni'imomi yayi aiki da ni'imomin da Allah ya masa fi mardatihi dan neman yardan Allah subhanahu wataala wannan shankidi ya kawo wannan ta'rifi a cikin al-abdun namir wadansu kuma suka ce Allah yastakhdima ni'amahu fi ma'siyatihi kada kai amfani da ni'imomin Allah wajen saba ma Allah subhanahu wataala malamai sun yi amfani dai da wato abubuwa da dama liqaumin yashkurun ga mutane waɗanda suke suna gode ma Allah subhanahu wataala da yawa annabawa su suka fi kowa gode ma Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga Allah yana kawo sifofin su innahu kana abdan shakura shi nuhu abdan shakura bawa ne mai yawan gode ma Allah subhanahu wataala balantana shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha ta ganshi yana sallah hatta da dugadugan su suna tsagewa suna kumbura take cewa Allah bai gafarta maka ba ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar yace mata afala akunu abdan shakura ashe bazan gode ma Allah subhanahu wataala ba wanda shine muka rasa a yau Allah ya ɗebe mu rayuwar albarka da masu hali da talakawa da malamai da yara da manya da wanda adda da wanda bai da kowa da suka ji abin ya ce sai hankuri ba daɗi ba daɗi da wanda ya cinikin miliyon ɗari da wanda bai taɓa samun kuɗi ba ma irin waɗannan kuɗaɗen da ya samu a bayan ka tambayi sai ka ce zamanin coronavirus ne shi ko Allah bai taɓa masa buɗi ba irin zamanin coronavirus wallahi abin nan da ka samu Allah ba zai sami shi albarka ba dan haka dai gode ma Allah subhanahu wataala abu ne wanda shi sawar Allah ya ƙara muna la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kuma in ka gode ma Allah ka gode ma bayinsa sannan ka gode ma bayinsa in mutum ya ma alkhairi kana iya cewa na gode Allah saka da alkhairi domin wannan zai sa ya ƙara jin daɗin yayi maka ko yayi ma wani bawan Allah sannan kuma Allah ma yana son a gode mishi sha'ir yace falau kana yastaghni an shukri majidun li izzati mulkin أو علو مكاني لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكروني أيها الثقلان yace falau kana yastaghni an shukri majidu da dai akwai wanda saboda zai wadatu da godiya majidu saboda daukaka li izzati mulkin saboda yana da mulki mai girma aw ulwi makanin ko yana da martaba mai girma wanda ta kai kololuwa yace lama amara Allahu al-ibada bi shukri da Allah bai ce ma bayansa ba ku gode mini faƙala shukuruni ayyuhas saqalan Allah ce ku gode mini ya ku bayi da da haka tunda Allah ba ana gode masa kuma shine karshe babu wanda wanda za a misalta da girma irin na Allah to kenan mutane ma za a gode musu amma in godiyar nan ba ta dauke da munafinci kuma in ba ta dauke da wani abu can da kasa wanda yake ba na gaskiya bane sai ka gode ma mutum daidai irin yadda ya kamata a gode mishi akwai bayani wanda ya kamata mu kawo wanda yake kan kalma ta shukur amma ba za mu iya samun abin nan ba sai dai magana ta harda shine nusarriful ayat wannan shi kadai ne a cikin sura suratul a'raf saura duka nufassil nufassil ne kidan da ka wuce wanga nusarrifu duk abin da zai zo a cikin suratul a'raf nufassiru na gaba ɗaya tun farkon ta har ƙarshe ita ko suratul an'am ita adda nufassiru guda wa kadhalika nufassiru al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin duk abin da ya saura kuma ita ko can ya koma nusarrifu nusarrifu kidan sai zaman to aksiya نصرف الآيات لقوم يشكرون لقوم يشكرون ما لمن تفسير القرآن سكتي ونشيد أكيد أسلوب الترقي ba uslubin tadalli ba in an ce tarakki shine na hauhawa tadalli na sauka li qaumin yadhakkaruna ga mutane masu tunani in suka tsaya suka yi tunani da misallai da ni'imomin da Allah ya yi musu suka fahimci sashe daga ciki don ba za su iya fahimtar dukkan ni'imomin Allah ba ma balle su san su ko su lissafa su to li qaumin yashkuruna sai su zo su gode ma Allah ka tuna ni'imar da Allah ya ba sai ka gode ma Allah shi ake cewa uslubu wato at-taraqi a tashi daga ƙasa ai sama wannan nau'i ne daga cikin wato ulumul Qur'an kadiba cikin mafatihut tafsir na ustad Dr. Ahmad Al-Khatib ya kawo waɗannan uslubai da dama dan ka fahimci inda ya kamata a sama sai malam yace Allah ya ce subhanahu wata'ala laqad arsalna nuhan ila qaumihi
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم to shikenan an shiga cikin kissoshi bayan kissa annabi Adam yanzu an zo da tarihin annabawa wanda kuma wannan wuri ne wanda dole yana buƙatar bayanai a hankali tun da nan ne za mu fara cin karo da kissoshi na annabawa Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mun aika nuhan annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa to nan shakhsiya ta annabi nuhu duk da yake cikin suratul an'am mun dan taba wani bayani kaɗan nan za mu gane cewa kissoshi an gane ko akwai ka'ida da malaman tafsiri suka aza ka duba cikin muqaddimatu tafsir ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zaka iske abinda aka an ka kawo dunkule a wani wuri wani wuri sai ka iske kuma an yi shi an faɗaɗa bayani an gane ko wannan ka'ida ce daga cikin ka'idodin tafsiri sannan kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman balaga na alkur'ani wato ustazu doktor Fadul Samar Ra'i yace yana kiransa al-hashdul fanni shine a tattaro ayoyin da suka yi magana kan kissa daya sai a gane can an kawo kaza nan ba a kawo kaza ba me yasa can aka kawo kaza me yasa can ba aka kawo kaza ba me yasa nan kalima ta zo mai nauyi kalima kaza wanda bata zo mai nauyi ba ka duba littattafan shi za su taimaka ma cikin wannan usulubi wajen balaga ban ce duk inda ya faɗa ba yayi daidai amma dai littattafan shi suna da amfani ka duba at-ta'birul qur'ani kuma ka diba ma'anil abniya na shi Dr. Fadul Samar Ra'i da ma'anin nahu da lamasatul bayaniya. Nuh, annabi Nuh, ƙa'ida ta larabci tana cewa, shi suna in ya zamanto ajami ne ba na larabci ba ne tun da kafin annabi Nuhu shi ne bayan annabi Adam. To, kaga wani lokaci babu yaren larabci. To, kenan sunan da ya zamanto ajami sai sun ka ce mamnu'un min sarfi. To, gashi ko Nuhan ya zo da fathatai ne kuma mamnu'un min sarfi ba ne. Ya za mu yi da shi. sai malamai suka ce suna in ya zamanto ba ko da ya zamanto a jamini sai ya zamanto ba harafi uku bane kuma tsakke shi akwai sakin kenan idan harafi uku ne tsakke shi akai sakin kamar nuh kamar hud to wannan sai ya zamanto mai sai ya zamanto suna ne gaira mamnu'un min as-sarf ko da ya zamanto ajami ne to duk da yake wadan sun ce ai shi nuhu daga na haya nuhu ne yana nishi to ai wannan lokacin babu yarin larabci balle a ce mashi na haya nuhu ala ayyati hal dai ijtihadi ne na malamai kenan sai ya zamanto nan nuhan ba a ce masa wato abin ga musarraf ne nan ba kamar irin yadda ibnu malik ya faɗa bane a cikin alfiya yake cewa walittirarin autu na auta nasu bin surif zulmani wal masrufu qad la yansarif littirarin saboda ci da suwa Allah ba a ce mai ya ci da sha'iri ne ke ci da suwa sannan nan nuhan dama an kawo ka'idar cewa su waɗanda ana iya tasrifin su wannan mamnu'un min sarf akwai ka'idodin da suke sawa a ce suna mamnu'un min sarf ne malamai sun yi bayanin su suka ce adlun wa wasfun وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب عدل إلا تفرقوا إذا منتوا أقوي عدل عمر أسلين شدق عامر ني أنت لأعرف كلا أي عدل ووصف يا منتوا يا منتوا أكن وصف أقاري كوسونا يلسون كذونا متشي أحمر حمراء حمراء إنن أقاري كو wa wasfun wa ta'nithun ya zamanto muannas sunan da yazo akan alifu ta'nis an gane ko in ya zamanto mace hubla misali wa ma'rifatun ko kuma ya zamanto alam ne ma'rifa wa ujmatun ya zamanto wato abin nan ujma suna ne ba da larabci ba ibrahima thumma jam'un sunan da yazo akan sigha ta muntahal jumu buyutati masajid an gane ko thumma tarkibu ko wanda an ka hada ma'di yakrib hadramaut والنون زائدة من قبلها ألف إذن سورة عثمان نون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل تسون دزو أكن وزن فعل كمن يزيد وهذا القول تقريب yace to an hada maka wanda su malamai suka ce sai an samu illa biyu wasu suka ce ko illa ɗaya ta isa wasu suka ce a samu illa da shubhul illa wannan bayani ne na su waɗanda sun kai sa'ila karatun larabci don su mun kai wannan bayani me yasa Allah subhanahu wataala turo annabi nuhu annabi adam ko da yazo ya zo da tauhidi mun ce asalin ƙasa turawa da suke suna rubutawa cewa asalin asalin musamman ko mun dauki akida cewa annabi adam da turawa sun ce Afirka ita ce nan ne da adam ya fara abin nan rayuwa to dan adam na farko ba biri bane kamar da darwin ya ce dan adam na farko annabi adam to annabi adam kuma annabin Allah ne da tauhidi ya su to maganar sangor da yake cewa asalin Afirka shine arnanci to kaga sangor na ya tabka ƙarya domin annabi adam ba arne bane ko da mun dauki a tsari nasu sannan a duba cikin kiristanci sun sun yarda annabi adam shine mutum na farko to an ce kuma kenan kai sangor hatta da addinin ka da kake yi tun da kai kace kai kirista ne ka karyatar da bibil tun da dan adam na farko ya fara rayuwa africa versus the humanity to kuma ita bibil ta ce annabi adam ba mushriki bane kai ko ka zo ka ce asalin africa kirin obinga wato arnanci kanan ka karyatar da addinin da kake akan shi waɗannan kuma su ne ake cewa wannan lai grand savant de l'afrique manya-manyan masana a ƙasar Afirka sai mutum ya rudu da su. A ba mu inkarin sun iya faransanci wallahi sun iya faransanci. Amma inda sun ka sun kai saba mu san ka saba mu Qur'ani wallahi mun ta su saba mu Qur'ani wannan jahilci don musu fiye Allah sani ba. Ka san wani kullum da yake so a ce kaza. To dan haka dai ƙasa ta kasance ashratu qurun akan dabi'a ingantatta. Karni goma tun daga Annabi Adam duka suna akan harka suna akan ɗabi'a da kuma aƙida ta gari. ana nan ana nan sai waɗansu mutane suka bayyana masu alkhairi cikin mutane dama in kana da ɗabi'o'i na gari cikin mutane ko an ki ko an su sai ka bayyana shikenan ana nan ana nan waɗannan mutanen sai suka mutu da suka mutu sai shaɗan ya zo ya ce ma waɗannan mutanen ku zo ku yi wani monimam wani alama na cewa ko wani gumki ko ta alama ta wanda ke nuna cewa waɗannan mutane mutane ne wanda sun yi abin a zo a gani kamar yadda ake yin istaci de la liberté da kuma istaci wanda an kai ƙasar Senegal Abdullahi Wadiyar aka yi da kuma istaci da ake yi duk a duniya wanda yanzu har kasar Saudiya a da wai an yi statue da liberty mata sun samu yancin kansu da al'umma ta samu yancin kanta ba su abin da suke nufi ba to anan idan muka duba bayan waɗannan mutanen sun mutu waɗanda suka yi wannan sai aka samu waɗansu mutane sai suka fara bauta ma waɗannan abubuwan daga nan aka fara bautar gumaka to ana tsakan bautar gumaka to nan ne Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi Nuhu kenan Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin mundirin mutane sun kasance akan tafarki guda banda dan annabi Adamu wanda ya kashe wancan mutum dan shi wannan kafiri ne fa asbaha minan nadimin ko ba haka ba shi wannan ya riga ya tabbata cewa ya kashe dan Adam kuma aka ba aka tuban shi ba domin bi domin hadisi ya tabbatar da cewa babu wani dan Adam wanda zai kisa face wancan shi da rabo na shi ya annahu awwalu man sanna al-qatl ko asanna al-qatl a riwayoyi daban-daban to sai nan kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance akan tafarki daya tun daga zamanin annabi adam in muka yi istisna'in wancan sai asar daga ibnu abbas kadiba cikin ad-durrul mansur na imam suyuti da sauran littattafai sun nuna Ibn Abbas ya yi riwaya cewa waɗannan mutanen da cikin al-Mustadrak na Imam al-Hakim cewa daga baya aka samu wannan matsala wannan su wadda da Yahusa da Ya'uka da Nasra duka waɗansu mutane ne na gari waɗanda suka mutu aka zo akan kaburburan su an kai alama daga baya aka bauta musu to sai aka samu sabani kan al'amarin akida sai Allah ya turo annabawa to shi yasa nan da Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo annabawa sai malamai suka ce a'a nan sai an kaddara fakhtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina sun kai sabani sai aka turo annabawa dan qur'ani mu sai ya ce a mu ba mai rada wannan ba kaji wai wata kalma za a kaddara cikin qur'ani sai mu ce a yi hakuri don Allah akwai ta cikin alqur'ani a cikin suratu yunus Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walau la kalimatun sabaqat min rabbika kaji an yi sabanin in ma baka yadda ba da shi to dan haka shi annabi nuhu shine wato annabi na farko da aka turo to an yi sabani shine awwalu rasul dan hadisi na Anas bin Malik yana cikin sahih Muslim lokacin da mutane za su zo wajen neman ceto a hisabi za su ce anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni sai wadansu malamai suka ce abin na awwalur rusul gaba ɗaya shi annabi annabi Adam annabi ne amma kuma ba manzo bane duk da yake bamu da lokacin da mu bayanin bambanci tsakanin manzo da abin nan cewa shi manzo shine wanda aka bashi shari'a ta mustaqilla ta daban shi ko annabi shine wanda ba an wato ana iya bashi ya zama to karkashin wata shari'a wani annabi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna kaga annaba suna aiki da at-taura wadansu kuma suka ce a'a shi annabi Adam shi ma annabin Allah ne kenan nuhun da anka ce anta awwalur rusuli ba'da Adam shine abin da ake nufi mi ad-dalili suka ce annabi Adam Allah ya magana da shi sannan kuma annabi Adam yana da zurriya to da muke shirye da su fa in ma ya atayannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun in ko an yi masa wahayi ko Hawwa ya ma wa'azi yace ga abin da Allah ya ce ayya za annabin Allah to haka dai sabani ne malamai to wannan dan ka fahimci abinda ake nufi to akwai wani iskali cikin wani hadisi wanda dole hadisin yana da tsawo amma ƴan uwa sai su yi hakuri mu bi wannan hadisi saboda ma'anonin da yake dauke da su da iskalin da masu rikitarwa inji malaman zauri wanda abin nan ƴan qur'ani suke kawo kan waɗannan hadisai hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Jabir dan Abdullah yana cikin sahihul Bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa utitu khamsan lam yuqahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar ba wani annabi da aka ba waɗannan abubuwa gabana yace nusurtu bir ru'bi masirata shahrin an taimake ni da iska tafiya ta wata daya shine kamar tsakani na da makina wata daya Allah ya sa iska ya wato firgitar da shi ya sa shi tsoro ya gudu to sai malamai suka ce to kidan wannan ke nuna cewa ba a taba samun misurtu bin rubi masira da shahrin ba a taba kasa ga wata daya Allah zai iya taimakon wani annabi amma daidai da wannan tunda ya ce Allah bai taba ba wani annabi ba ba za a samu ba kuma fiye da wannan ba za a samu ba domin an samu wanda an ka ba na wata uku kidan ma har yayi daidai da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya wuce shi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya mini kasa ta zamanto masjidan masjid yana iya ɗaukar wurin sujada ko kuma sujudan wato yin sujada duk inda daga dama in yi sujada ko ko duk inda daga dama in gina wurin ibada wa tsahuran da kuma tsahuran tsarki ko ko mai tsarkakewa maganganu ne maganganu ne malamai sai suka ce nan abinda ake da masjidan al-amakin wuraren da ake yin sujada duka an sanya mu da kasa domin kamar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ba ta dama cikin kowane bagire take da dama ta gina masallaci shi yasa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makabarta ce aka cire waɗannan kaburburra aka tone su diba hadisi yana cikin sahih muslim aka gyara wurin sannan aka gina masallaci ba wai kabarin ne yazo sami abin nan ba to dan haka wannan shine sai suka ce to abinda ake nufi masjidan wurin ibada amma nan masjidan ba ana nufin ko ina ayi sujada ba domin dukkan al'ummomi an yadda ko ina su yi sujada hatta da al'umma annabi Musa Allah subhanahu wataala ce waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala to yana da kyau ka fahimci me ake son a cikin wannan hadisi sai abu na gaba tsahuran kin nan wadansu sun kace abin da ake nufi tsahir kasa tana da tsarki wadansu sun kace a'a nan tsahura ana nufin al-mutahhir tana tsarkakewa kenan an ce al-ardu tsahuran tana tsarkakewa wanda ke nuna duk abin da ke saman kasa za a yi tumama da shi amma an ce tsahir kenan in an fassara shi da tsahir wannan yana nuna kasa tana da tsarki amma ba shi ke nuna duk abin da ke saman ta ba za a yi tumama da shi saboda mi saboda abin da mafhumul laqabi ne an ce al-ardu ko waju ila turbatuha sun kace mafhumul laqabi ne domin at-turba ismul jamid ne ba a fitar da shi amma malamai suka ce tunda an ce mata masjidan wurin sujada to ai ko wurin sujada yana da tsarki to amma kuma cewa abu yana da tsarki ba shi ke nuna yana tsarkakewa ba tahir mutahhir domin in muka duba shayi yana da tsarki amma bai tsarkakewa kura tana da tsarki amma ba ta tsarkakewa wa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu salatu falyusalli duk mutum ka ganin wato abin da ya zama to ab ko wani mutum daga cikin al'umma ta dan nami an ce namiji amma ba ana nufin namiji kawai ba hammace adrakatuhu sala sallah ta tarrishike shi falyusalli yayi sallah wa uhillat لي المغانم أن هل التامين المغانم غنيمة ولم تحل لأحد قبلي بأهل التاتب غوري متون غبانا wannan sai kaga ai to an ce ba a halatta ma kowa ganima ba shin me ake nufi ba a halatta ba sai wadanda suka ce abinda ake nufi babu wata al'umma wadda an kabata incin at-tasarruf al-am fil ghanima illa ummatun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin an ce yas'alunaka anil anfal qul al-anfal lillahi war rasul wadanda suka ce a'a babu al'ummar da an kabata dama wani sashe ne da ana iya basu a ce su yi amfani da rabi su bar rabi amma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mata duka to shine ba a taba ba wata al'umma dama ta yi amfani da ganima duka ba wadan suka ce a'a dukkan al'ummomin da suka gabata an hana musu amfani da ganima gaba ɗaya sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita aka yi mata izini dalilin su kuma hadisi ne na Abu Huraira wanda da cikin Sahihul Bukhari wani annabi ya je yaki wuta ta zo za ta ce abinda aka yi na yakin faja'atin naru lita'kulaha falam tat'amha wuta ta zo ta ɗauki ganima ba ta ci ba fa qala fikum ghululan yace to akwai wanda ya hululi an gane ko falyubayni min kulli qabilatin rajul cikin kowace kabila kowa ya zo ya mini mubaya'a falaziqat yadu rajulin bi yadihi sai hannun wani mutum ta danfale ga hannun annabin ta rike ta kita shi qala fikum al-ghulul yace to cikin ku ne falyubayni qabilatuka an gane ko kabila ka ta yi mubaya'a mu gani falaziqat sai hannayen wannan kabila na mutum biyu aw salatatun biyadihi fa qala fikum al-ghulul sai annabi yace to cikin ku akwai guluri faja'u bi ra'si bi ra'sin mithl ra'si al-baqara suka kawo wani kai kamar kan sanuwa min az-zahabi na abinda sun ka boye na zinariya fa wada'aha nan ba a ce fa wada'uha ba shi annabin sai ya azata kidan ya karba daga gare su faja'atin na sai wuta ta zo fa akalatha sai ta cinye ta thumma ahalla Allah lana al-ghanaim sai Allah ya halatta mu kaga wannan ya nuna cewa waɗancan ba a halatta musu ba amma su an halatta musu an gane ko to shi dai ne waɗansu malamai suka faɗa waɗansu suka ce a'a a halatta duka gaba ɗai wannan al'umma ɗaya ta same su amma su waɗancan an ɗan halatta musu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ra'a dha'fana Allah ya ga raunin mu wa ajizana Allah ya ga kasawan mu fa ahalla halana sai Allah halatta mana don al'amarin duniya duk ba ka gane yadda yake tafiya sai ka shiga cikin al'amarin mutane ba ka gane neman matsayi tashi hankali ne sai ka shiga siyasa ba ka gane neman kuɗi tashi hankali ne sai ka shiga cikin kasuwa ba ka gane al'amarin mallamta tashi hankali ne sai ka fara zama almajiri kana son ka shigo cikin malamai ka ga da'awa sai ka ga abin akwai tashi hankali ba ka rena al'amura na rayuwa sai ka kusanci mutane ka shiga gonarsu sai ka ga wani lokacin abin da suke yi hatta da mutanen da ma ake cewa ba sa sallah ba sa irin waɗannan ababen Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mai kyau to dan haka wa utitu shafa'a daga cikin ababen da an ka ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bashi ash-shafa'a ceto nan ba ana rufin shi kadai an ka ba ceto ba a'a al-maqam al-mahmud shine ceto irin wanda za a yi na al'umma gaba daya to wannan shine an ka ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan annabi ya kasance ana tura shi zuwa ga al'umma shi ita kadaya wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan ni ko an tura ni zuwa ga mutane gaba daya to nan na mawdi'ul istishhad yake to an ce ko wani annabi sai malamai suka ce to annabi nuhu a zamanin sa na akwai matsala shin an tura shi ga mutanen duniya ne gaba ɗai sai ya zama toshin banda annabi nuhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi tunda shi kadai aka yi magana ko ko zamanin annabi nuhu waɗanda ta kai da awarsu da awarsa ta kai gare su su kadai ne can sauran kuma za su zama to kamar misalin ahlul fatra shi ne abin da ake nufi ko ko waɗancan suna akan fitra tun da zamanin annabi adamu waɗanda yama da'awa su kaɗai ne akan bata to sai in mun ɗauki wannan ko mu ce waɗancan waɗanda da'awa ba ta kai gare su ba suna matsayin ahlul fatra za a bar hukunci zuwa ga Allah sai ranar tashin alkiyama ɗaya to sai kuma malamai suka ce to bayan an nutsar da an kashe mutane gaba ɗaya yanzu babu kowa bisa doron ƙasa sai annabi Nuhu ya sabka to ai mutanen da sun kai saura su ɗaya ne mutanen duniya to kuma ya annabi Nuhu an tura shi ne zuwa gare su gaba ɗaya sai suka ce a'a fil asli ba a tura shi zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya ba amma bayan an halakar da mutane su waɗannan waɗanda suka yi saura sai zamanto ariz ne ba fil asli bane wannan ɗaya ne daga cikin amsar da malamai suka bayar bisa ga wannan hadisi waɗansu kuma suka ce a'a su annabawan nan waɗansu ana tura su ne fil asli zuwa ga wata al'umma amma za su yaƙi waɗansu mutane akan waɗanda ba su da tauhidi kamar Musa an tura shi zuwa ga bani Isra'il kuma an ce ma Fir'auna da'awa amma ba shi ke nuna ya haɗa duniya gaba ɗaya ba kenan shari'arsa tana da alaƙa da wani yanki ko da waɗansu mutane gaba ɗaya amma wanda shari'arsa tun asali ta shafi duniya kuma ba za a samun wani canji ba sai ƙarshen duniya ba za a turo wani bayansa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dai ya samu wannan falala na fata an fahimce ni to wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam al-Hakim ya fitar da shi Imam al-Hakim da yazo sai ce qala Ka'ab Ka'ab yace ahaddathakum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyun nabiyyi kana yace ma Abu Huraira shin annabi ya baku labari wani annabi ne wanda anka ce an tsaida rana saboda shi kuma har an zo an yi wannan gululi a zamanin sa qala la Abu Hurairah ce bai ba mu labarin ko ne annabi bane sai shi Ka'ab da yake yana da ilimin wato littafan akhbarul yahud littattafan Yahudawa ya ce Yusha bin Nun shi ne Yusha dan Nun sannan ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa haddathakum ai fa haddathakum shin ya ba ku labari ayyu qaryatin hiya wace wani gari ne qala madinatu ariha qala la abu hurairah ce a'a yace qala madinatu ariha ita ce gari na ariha qala al hakim imam hakim yace hadithun gharib bakon hadisi ne amma sahihun ingantacce ne walam yukhrijahu nan ne nake so in yi magana ya ce su fitar da wannan hadisi ba da Imam Bukhari da Imam Muslim alhali gashi ko ga riwaya ta Imam Bukhari yanzu muka karanta ta shi yasa dan mutun yazo ya ce babu kaza ko babu kaza a'a a ilmance fa ba haka ne ake saki ba in kana son ka zamanto mai ilimi sai ka zamanto kana da shakhsiyya kana iya naqd wa tamyiz tsakanin mai kyau da wanda bai da kyau kuma dan malami ya faɗa ba shi zai sawa a saka mishi ba kai tsaye laqad arsalna nuhan ila qaumi mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da abin wani bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ni ina ji muku tsoron yini wanda yake mai girma lokacin mu ya kawo jiki ba za mu iya samun ci gaba ba saboda bayanai ne masu muhimmanci dole sai mun gabatar da su abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai gobe in Allah ya kai muna rai bala ai muna addu'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا يا رب العالمين اللهم ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك ربنا فضلك ونصرك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين